أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم في يوم التنينكو لتنين شاب يقى وتن جماد الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دير دريه دو da arba'in da shidda wanda ya daidai da sha hudu ga watan disamba 2024 sha shidda ko? o shi a gaba kenan yau haka na 2024 za mu tashi karatu na bakwai a cikin mulhatul i'rab i'rabu lismil manqus wal ya'u fil qadi wa fil mustashri sakinatun fi raf'iha wal jarri wa tuftahu al ya'u idha ma nusiba نحو لقيت القاضي المهذبة نحو لقيت القاضي المهذبة ونوين المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا تقول هذا مشتر مخادع وافزع إلى حمل حماه مانئ وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه عني فهم صافي المعرفة babul maqsuri min al-asma'i asashi ko walaysa lil i'rabi fi ma qad qusir min al-asami atharun idha zukir misaluhu yahya wa musa wal 'asa aw kahayan aw karahan aw kahasa فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المعتلف الحمد لله zai faɗi yadda aka li'irabin suna mankusi wato an ce an ce mishi an kira shi da suna mankusi saboda ya samu ragi daga haraka biyu da raf'a da jarra ba su bayyana gare shi wannan na kasu ɗin da ya samu sai an ga ce mishi mankusi saboda su sunan da aka ce ma suna mankusi kullu min ahiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun duk wani suna wanda ƙarshe ne akwai ya'un lazima ko yaushe tana nan kuma ya'u din nan qabla ha kasratun gabaninta kasara harafin da an gabaninta kasara gare shi to sai a ce mishi al ismul manqus ko cikin abayatu din za a gano li'irabi daga cikin shar'in da aka karawa ya'u din nan ta kasance kuma mukhaffafatun kenan sai zan kullu ismin akhiruhu ya'un mukhaffafatun lazima qabla ha kasra banda ya ummu shaddada to sai ce wal ya'u ya'u fil qadi wadda a cikin ƙarshen suna al qadi wa fil mustashri da kuma suna al mustashri sakinatu kenan wal ya'u sakinatu ya'un mai sukuni ce sakinata amma fi raf'iha wal jarri wajen mahallin raf'a da kuma mahallin jarra a nan take sakina sai ka ce ja alqadi ja fi'lun madin alqadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i mana'a min zuhuriha as-siqil nauyi shi ya hana mata bayyana ra'aytu al-qadiya mahallin nasba tana bayyana marartu bil qadi nan ma ba ta bayyana sai ka ce marartu bil qadi shi ma bil qadi al ba'u harfu jarrin al qadi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala al ya'i mana min zuhuri al sukun da haka raf'an wa jarran li irabi muqaddari akai mata raf'a da jarra ba su bayyana wa tuftahu al ya'u amma fa ana yi ma ya'u din nan fataha idan ma nufi ba in aka nasbance ta in ya zama mahallin nasba na sai a yi fataha ta bayyana sai a ce ra'aytul qadiya رأيت فعل وفاعل القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتاة الزهراء الأخير لن يبين نحو قطوقة لقيت القاضية المحذبة لقيت فعل وفاعل كذا القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتاة الزهراء الأخير المحذبة نعت للقاضي تشيكم كذا nan nasba ta riga ta bayyana mana asul mansubi mansubun yawa amma an ce wajen waka in an ka samu wurin waka mai waka ya koro waka ta ya ga lalle karewa za ta yi in bai jarranci yawo din nan ba ko kuma bai rafanci yawo din nan ba to babu komai ya sa kan wani baiti da suka bi ga misali garai baitin jariru yace fa yawman yuwafinil hawa ghayra madiyi kaga ce madiyi wa yawman tara min hunna gulan taghawwalu kuma akwai wani da suka buga misali garai la barakallahu fil ghawali sai a ce a nasbanci ya'u fi a jarranci ya'u saboda fi harfi jar fi gawani hal yusbihna illa lahunna mutallabu sai a nasbanci gawani bil kasrati darura tushi saboda darura aw yau wacan karshe ba an yi ma mai waka izini can ga duk abin da bai sarrafa wajen malayan sarrafi to kamar haka na nan ma to suna mankusi yana tahowa na kira yana tahowa ma'arifa kuma yana tahowa ma'abuci idafa kowane iri ana iya samu to in ya taho na kira ga ka'ida ta nan wani wiyin ka yi tanwiyin almunakar suna na kira almankusi wanda yake mankusi ne amma fa in ka yi tanwinin nan mahallin rab'a da jarra aka tanwini sai ka shahi harfin nan na ƙarshe fi raf'ihi wa jarrihi khususan ga wajen raf'atai da kuma wajen raf'ati da wajen nasbatai jarratai sai ka ce haza qadin kare ko haza qadin kaga bace baka kawo cin yawo ba gaba ɗaya ka cire ta abin da yasa ba a kawo yawo din nan ba in ka ce qadi ya unsa kinata in ka ce qadin ka kawo tanwini tanwini sakini na ya usakina ta an ka samu iltika usakina ne dole sai an shahe guda in dai ga iltika usakina to dole sai an shahe guda sai ka ce haza qadin shine ake ta kulu kana cewa haza mushtari kaga ba a ce mushtari ba saboda yana na kira an kawo shi da tanwini kuma saboda iltika usakina ne an shafe waccan yawo din ta karshe to haka za ka yi da duk sunan da ya zan na kirana shi haka za ka yi shi in dai har na kirana to za ka kawo shi da tanwini wani winil muna karal mankusa in dai sunan nan na kirana mankusi to da tanwini za ka kawo shi kuma mahallin rafa da jara yanzu sai ka ce ha za mu shitari li'irabi ha za mu tara unago mabani ala sukuni saboda za kaga alifu din nan mabni ala sukun na fi mahallin rafi tunda duk inda mubtada yake mina na yi a kaida rafa ko to sai an ga ce haza mushtarin haza illan za illan ismu isharatin na mubtada wa mabni ala sukuni fi mahallin rafi mushtarin shi kuma ya zama khabaru mubtada to shi kuma mi biya alamar rafa mushtari sai ka ce bidan matin muqaddaratin alal ya'il mahzufati ai abinda asli mushtari ita wannan yawa ita aka kaddarta ma li'irabi to nan yawa to nan abinda ya hana mata bayyana al mahzufat talid da ka istakini mana ayin zuhuri ya ka istakini shi an muharin shahida ita yawa muharin shi ko na akida da man wana'atul marfu'i marfu'un yawa wafza ila hamil himahu mani'u kaga an da ce hamil ba a ce hami ba yawwa sai ce wafza fi'lu amri mabni ala sukuni wal fa'il dhamir mustatirun bihi wujuban taqdiru anta ila harfu jarin hamil majrurun bi ila wala mutajri akthatu zarar akhiri himahu shi kuma hima'in nan shi ma mubtara'un shi ma mabni ala sukuni fi mahallin rafi tunda hima an kace kaga alif a ƙarshe ki ba mu dafin wal ha'u mudafin ilayhi mabni ala dhammi fi mahalli jar ma yawa irin hada shi ko mani'un khabar mubtada marfu'un wa la mutlafi anna mutazara akhir to haka za ta fa'al haka za ka ayyata fi ya ishaji da ya'un wanda a cikin ashajiyu sai ka ce shajin kai bari batun wai magana ya'u ta shajin ko ya'u ta mushtarin ko bi'a da ƙaida nan zai baka wa kullu ya'in haka za ka aikatawa fi kulli yayi da yake fi ya shiri inda sai da an kawo jarra an ka ce wa kulli yayi haka za ka aikatawa ga kowace ya'un wanda yake ta ji ai ta ji utazzo yake ta zo ba'da maksurin bayan harafi mai kasara kinan ne in an kula li'irabin ta'arifin can na farko zai hita kullu ismin akhiruhu ya'un qabla haka saratu nan kun ga qabla haka saratun ko to sai ce amma haza idza ma waradat mukhaffafa wannan wa idan ta zo mukhaffafa ba mushaddada ba kenan kullu ismin akhiruhu ya'un mukhaffafatun qablaha kasratun ya hito sai ce fa fahimu ka fahimce shi ani da gari fahama irin fahimtar sadir ma'arifa mai farantaccen sani mai fahimta abu da kyau babul maqasuri min al asma'i shi ko wanga babi zai bayani akan suna maqasuri daga cikin sunaye dama al manqus wal maqasuru tare suke وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر وليس أثر alama ba ta zamo ba lil irabi ga irabi fi ma dar usul garo abin da aka kawo yana suna makasuri min al asami daga cikin sunaye babu wata alama wadda za ka gane mahallin raf'a te ko jarra te ko nasba ce idan zikira idan an ka ambace shi ha ne ko babu wani alama wanda za a gane shi shi bai da wata alama misaluhu abinda an misali ne yahaya wa musa kaga da yahaya da musa wala asa ko kuma irin asa au ka hayan ko kuma irin hayan au ka rahan ko kuma irin rahan au ka hasan ko kuma irin hasan waɗannan dukkanin su dukkanin su misallan su sun nuna cewa babu wahal ba a gane mahallin nasba ba a gane mahallin jarra ba a kowane dan ka haya inga kafa tashbihi ta haya in nan kenan majrurun na ko amma ga an ka ce ka haya kun ko babu wata alama wadda an ka gane cewa haya in nan majaruri na sannan can wajen misaluhu ya haya ha wurin ya haya in nan ga li'irabi inda al'irabin ya haya ai ya kamata ya haya ya zama misaluhu ya haya ya haya ya zama habarin mubtada marfu'i amma babu wata alama wadda za a gane shi su ko dan gadon madufa tunna alai wala asa madufin na da Musa da asarun madufa tunna duk marfu'ai duk mahallin raf'a na amma babu wata alama wadda zaka gane wanga mahallin raf'a na kun gane ko to suna makasuri shi yake banta da wannan da ga yanayin siga aka gano fa'ili da maf'uli ne in aka kila irin cikin alfiya za a gano wajen da yanzu misali sai ga bari abuka muku misali mai sauki sai a ce arba'ati sugural kubra ko da ko takadimi da ta'asiri an ka inda babu iltibasi ana gane da as-sugura da al-kubra babu wanda ka nuna rafa ko nasba ko to amma mi zai sa a gano wacce ta shayarwa karina karina cewa babba ita ka shayar da nono ko sai an ka ce arba'ati sugural kubra yanzu sugura an ka fara gabatar su an ka ce arda ake sugurar kubra ga karina amma kuma al-kubra in can da an ka da an ka jinkirtar sa ba gaba an ce arda ake sugurar kubra kun ga kubra an ka jinkirtar da kawa amma ita afai karina ta nuna babba ita ka shayar da nono ba karama ba na ka sai ku ce al-kubra ita afa'il marfu wa alamatu rafihi dammatun muqaddaratun ala al-alif mana amin zuhuri hasu suqil as-sughra ita ko ita an yi mafuli mansub wa alamatu nazbi shi ma fatahatu muqaddaratun Allah alifin mana ayin zuhudan ta'azzur to kalila ka nuna ba akwai ire-iren su da yawa waɗanda aka buga misali da su sai a ce daraba Musa Isa to ga kaza kai to in an gace in suna da iltibasi yanzu arzati sugural kubra shi bai da iltibasi an san babba ka shayar su babu rikici amma daraba Musa Isa to an hana ka gabatar da ka gabatar da mafuli a kan fa'ili duk wanda a ƙarama maskurin wanda an fara ambato sai zan shi a fa'ili duk da musa da ita nan babu babu marfu'i babu mansubi duk makasurai na musa ya bugi isa kaga da rabba da nazba duk sun rike ta to shi yasa yace babu wata alama ta li'irabi wanda ka bayyana ga suna makasuri fa hadhihi wadannan akhiruha karshen su la yahtalifu ba ya sabawa ba a gane mansubi ko majruri ko marfu'i ala tasarifil kalami bisa ga jujjuyawan magana mahallin nasba da mahallin jarra da mahallin raf abiya da tajjuya ba a gane shi al-mu'talif wanda an ka saba da shi alhamdulillah sai a jinin ku